بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata ɗaya ga watan rabe ne tsani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da sha ɗaya ga watan shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintasar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم هتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير من كان عند مالك كامنا فتوين ابن تيمية akan 'yan shi'a da kuma aƙidarsu wacce ta saba ma aƙidan musulunci inda malaye mana shimfida da cewa daga bayan zamanin ibn taimiyya to kusan babu wani wanda ya rubutu da fallasa aƙidan 'yan shi'a irin shi sau da ya rubuta mashaƙin littafi da kuma ƙananan littattafai da suke bayani akan munin aƙidin 'yan shi'a da irin maganganun da manya-manyan malaman musulunci na farko suka yi akan cewa shi'a ba musulunci ba ce kuma ma ba su daga cikin musulmi sai dai an tsire su ne a cikin musulunci saboda wasu miyagun manufofi na yahudawa Allah madaukin sarki kiyaye waya kula aidan har ila yau ibnu taymiya alƙalamin shi bai kafe ba ya ci gaba da cewa innar rafida fil asli laysu ahla ilmin su 'yan shi'a a asalinsu tuntuni ba wai 'yan shi'an yanzu ba ma, ai su dama ba harkan ilimi ne ya dame su ba. Wa hibratin bitarikin nadar, sannan ba wasu ƙwararru ne waɗanda suke sun ƙware wajen binciken harkokin ilimi ba. Wal munazara sannan su ba wasu al'umma ne waɗanda suke da ƙwarin ƙwanji da iya jajirce ma tattaunawa a harkan addini da ilimi ba. Wa ma'arfatil adilla su ‘yan shi'a kwata-kwatan kasansu, to ba wasu jama'a ne waɗanda suke da wani dalili akan abin da suke na addini ko rayuwa ba. Wa ma yadda fiha minal manfi sannan kuma su ba su san abin da yake shiga cikin addini. na abubuwan da yake alman shari'a ta ce kul wal mu'arada da abin da zai zo ya fito na fito da addinin ba shi yasa suke sako maganganu zulululu kawai maganganun sai ta tafiya sai ka ga gaba na warwar ta kan baya sai ga wani ya gina wani kuma ya zo ya rusa kuma an ka bi littattafansu da suke tarihin waɗannan mazaje nasu sai ga ana ta kamba masu da cewa malamai ne masu kan gado amma an ga karanta karatukan kuma sai ka ga kowanda ya yi sha a sabon gari yi mankas yi marisa to ba zai irin waɗannan maganganun da ake cewa wai masu kan gado ke yi ba hala ce ba komi ya sababa musu wannan ba sai wannan bayanin da ya gabata wanda ya tabbata kansu kama annahum min min ajhalin nas Mahala ya ce, kamar yadda abu yake haka ne, ‘yan shi'a sun fi kowa daga cikin al'umma kaf ɗan karen jahilci. Bi ma'arfatil manqulat duk wani bayanin da za a ce a cikin aya ko a hadithi ‘yan shi'a ba sun shi Wal ahadith, sannan kuma sun jahilci hadithai, wal athar da kuma atharai, wacce miyizu bayan sahihiha wa da'ifiha. sannan ba ƙananan daƙiƙai ba ne dangane da tantance hadisin da ya inganta ko kuma wanda bai inganta ba su jahilai ne sai dai barazanan ilimi kuma don ɗan shi'a ya fara maka barazanan ilimi sai ka ɗauka ilimin duniya gaba ɗaya ma a ɗakin shi yake amma kana fara magana sai ka ji shi bai san komi ba ɗan abin da aka gaya mai ne kawai ke baragaza da shi ke barazana da shi ina ba ta mun gano wannan da kyau wannan bayani ibn taymiya ya yi ne a cikin littafin minhajus sunna a mujalladi na farko a shafi na hamsin da takwas waya ƙulu ibn taimiyya da ya tsaya nan ba ya ci gaba da cewa thumma minal ma'alum haka ma ku sani abu ne sananni li kulli aqirin ga duk wani mai hankali duk wani mai tunani da hangen nesa annahu laysa fi ulama'il muslimin a kusa ko a nesa babu wani malami daga cikin malaman musulmi almashhurina waɗanda suka shahara wanda an san su a sasannin duniya da ilimi ahadun babu ko ƙwaya ɗaya da zaka ɗaga ka ce wannan rafidi wannan rafidi ne ɗan shi'a mai zagin sahabbai babu cikin malaman da ka sani tun da an ka ɗauko zamanin sahabbai gaba ɗaya babu har suka ƙare in ka ɗauko duniyan tabi'ai har ƙarshensu babu atba'u tabi'ina tabawul atba haka kai ta biyo zamunna zamunna malaman wannan karnoni gaba ɗaya har zuwa zamanin ku na yanzu ba ka da wani fitaccen malami masani wanda za a kalle shi a ce wannan ɗan shi'a ne ba a taɓa yin shi ba to duk addinin da aka ce babu malamai a ciki to ta yaya wannan addinin ya zama addini tukuna kun gano wannan da kyau ko ya aka yi zama addini yana samu asali ne daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su kuma addinin su ya saba ma addinin annabi kwata-kwata nan nan mun karanta da ku sun ce al'auran annabi ma da ya sadu da Aisha da Hafsa a ranar kiyama sai an mai azaba mun karanta da ku saboda wai yayi kuskure ba dan karami ba annabin ma kun ji irin magana da suke faɗi a kan shi yanzu mai hankali zai faɗi wannan maganan ballantana malami kuma da haka suke jagoranta al'umma ko kuma sun yadda sau da kawai za a zauna a ma surutu za a zauna a ma ƙarya za a ɓatanci iri-iri shi sa ku taimaka masu wajen isar masu da waɗannan saƙonni kuna loda masu suna zuwa suna saurari mai yiwa allah maɗaukin sarki fidda su daga wannan batar wani yanayi ne da ikhlasun niyya wallahi bai sani ba kuma bai taba jin irin waɗannan bayanai da ake gabatarwa cewa ba fa addini suke yi ba suna rakiyan asara ne wallahi ba su taba sani ba ko kuma wanda sun sani sun take sani saboda dan abin da suke amfana da shi a cikin tafiyan tsiyan da suke Allah ya sauwaka wa yaqulu shaykhul islam ibn taimiya ya ci gaba da cewa bal kulluhum muttafiquna ala tajhilar rafida kaga in malaman musulunci tun farkon su gaba ɗaya har yau akan sun haɗu gaba ɗayan su akan cewa ‘yan shi'a jahilai ne ba san addini ba wata dulilihim kuma sun haɗa kan cewa ‘yan shi'a batattu ne kaf wa kutubuhum kulluha shahidatun bi zalika littattafan malamai tun daga malaman farko har na yau su ne shaidu kan haka da malaman sun fito sun bayyana jahilcin 'yan shi'a sannan sun bayyana cewa su batattu ne kuma kudin nan mun karanta da ku kun ji bayanan ai jama'a mun gano wannan da kyau ko wa hazihi kutubun mala yace waɗannan littattafai at-tawaif kulluha littattafan ƙungiyoyi na musulmi gaba ɗayansu tamtiku bai dalika in ka je ka bi ƙungiyoyi da matsabobi ka kwaso maganganunsu gaba ɗaya za ka ji ana ta maganganu ana ta ba da fatowi a kan cewa su fa ‘yan shi'an nan batattu ne ma annahu la ahadun mala ce ma annahu la ahada yulji'uhum ila zikirar rafida wa zikirar jihalihim wa dalalihim kowanne da ka samu cikin malamai za ka same su lalle a littattafan su yi bayanin jahilcin 'yan shi'a ba su san addini ba da kuma batansu wannan ya ja suke waɗannan abubuwan da suke ba kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma tsakani da Allah bari in fara da unguwanmu in ga kalli 'yan shiyan unguwan nan gaba ɗayansu jahilai ne ba wanda za ka ɗaga ka ce ya gigi ilimi in kuma akwai ka gaya man waye a unguwanku kai ma ɗan shi 'yan shiyan unguwanku haka suke ko ba haka suke ba kai na unguwanku fa kai na unguwanku ya suke kai na naku unguwan ya suke kai a garinku ba su da malaman garinku da su suwaye malamai haka za ka yi ta lissafi na ko'ina haka suke wanda za a ce maka malami ne in ka ji shi yana bayanin ilimi kai ka ce buta ta tuntsire ne haka za ka ji yana magana ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani abin da za ka ji wanda ya kama da ilimi gaba ɗaya amma jahili in ya ji wannan yana wannan ɗan ta taɓar zaɗin ya ci kaji bayani to shi jahili shi ne wanda yake sa hannu game da aikin malamai a malamai ne za su ce ya iya amma ba jahili ba to yo jahili astaghfirullah to ba dole ma ya ce an iya ba amma malami ne zai je ce excellent yayi amma zai yi to amma aka suke gasu nan sai ga mutum ya kashe kudin shi gari ya gari ga ce menene sai ce ya je addini ne wannan a tausaya mashi Allah ya tausaya mai sun cuce shi Allah ya sun kware shi ba su ɗaura shi akan tarba ta kware ba kuma zo a zaunar da shi a ta mai wasu irin tatsuniyoyi a ta mai labarin da da na yanzu kun gane wannan da kyau kuma wannan wai gaba ɗaya ana yi ne a madadin musulunci a madadin ƙur'ani da hadisi a madadin Allah da annabi su sun san ƙarya suke ma mutane mutane sun san ƙarya ake musu mawaƙiri da muzu ko mutane ba za su fahimta ba ku ji dai malaman da ke bayani akan ɓacin aƙidansu shekara dubu-dubu gasin ana ta wucewa Allah shi kyauta yanzu ibn taymiya nan ba mun karanta da ku shekaran shi 600 da wani abu da mutuwa ba yace wallahu ya alamu anni ma'a kasrati bahathi malaci Allah ya sani tare da cewa yawan bincike na wata tsallo'e ila ma'arfati a ƙawalin nasi da binciken da ne in san maganganu da fatoyin malamai wa mazahibihim da mazhabobin malamai ma alimtu rajulan lahu fil umma lissanu sidikin ban taɓa sanin wani daga cikin malamai na musulunci wanda yake faɗin gaskiya yake tabbatar da addinin Allah ba mun gano wannan kyau ko yuttaham wanda aka tuhumce shi bi mazhabil imamiyya cewa yana bin aqida na shi'a imamiyya fadlan an an yuqalu ballantana a ce innahu ya'taqiduhu fil batin cewa yana da aqidin shi'a a zuciyar shi ban taba sanin wani malami ba babu sai na aka zo ana magana sai kaji an ce wani magoyin bayan ali ne to dole a amfani da kalmar shi'a amma rafidanci shine zagin sahabbai amma shi an ci ba zagin sahabbai ba ne goyon bayan ali ne ko mai goyon bayan alin shi ne fifita sayidina aliyu a kan sayidina uthman kadai amma sun yadda a wajen khalifanci sayidina uthman na gaba da ali ba zagin kowa cikin sahabbai waɗannan su ne wanda ake ce mai 'yan magoya bayan ali shi an alike amma masu zagin sahabbai da cin mutuncin allah da manzanni masu canza dokokin Allah da sunan goyon bayan ahalal baiti waɗannan ba 'yan shi'a ba ne rafida ake ce masu. Kun gano wannan? To dole in mun zo bayanai marika ce muku shi'a, saboda in ana cewa shi'a ne za ka gane domin waɗannan rafida na ƙasan nan da suka tashi zuwa sai suka zo da rigan yaudara. Na farko sai suka ce su ne 'yan brazas, su ne 'yan ihwan. saboda ana yaban 'yan ikhwana a ƙasar masar a wancan lokaci sun yi abin arziki to sai suka zo da wannan rigan su 'yan uwa musulmi ne saboda su yaudara yaudaru mutane suka zo lokacin an yi juyin juya halin shi'anci a ƙasan iran ana ta jin daɗi ana murna an ga mutane da naɗi an ɗauka naɗin arziki ne ba a san naɗin kafirci ba ne suka suka kaya mutane to wancan alherin ma da ke can kasancin da an ga ƙasa ce wanda take da keshin addini to aka ziga matasa aka ce ku fito za a kafa gwamnatin musulunci shiru kake ji har yau amma daina magana gwamnatin musulunci gaba ɗaya su wane ne gwamnatin musulunci yanzu su ne in ka zagi abubakar da umar da aisha da hafsa ka ce baka yi da alkur'ani baka ci mutuncin annabi da alkur'anin to sai a ce to shi kenan gwamnatin musulunci ya kafu sai a karantar da kai zinace-zinace da sunan mutu'a karantar da matan aure fasikanci da sunan isti'aratul furuj koyar da mutum karya da yaudara da cin amana da babakin dukiyan al'umma da sunan wannan shine addini in ka je ka ba wani abacin shi a da wuce wannan in kuma akwai faɗa min ne shi ya sunan shi jama'a mun gano wannan da kyau kuma a ina ne yake a cikin addini ko ba wani magana da za ga yamar ko girman ka ya fi girman dutsen kofe ne ne in ka faɗi magana sai ka nuna mana wajen kuma sai kai mana bayani yadda ya inganta domin mun san hanyar da ake biya ke inganta da sai a ilimance ba wani bayanin da za ga ya inganta ya inganta ya aka yi inganta yi mana bayani zube mana mazajen kai mana tarihin su kuma ina za mu samu ina fata mun gano wannan da kyau ba za ka zo kai ka cika mana baki kana magana bakinka na ɗoyi ba yadda za mu saurare ka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko sai ka kawo dalili waɗannan ƙauyawan da kuka tara kuna cutansu mutum ya je noma maimakon ya je bi iyayen shi da kuɗin noman ya zo ya tara muku cinye a gari to mu ba irin su bane duk wanda ya faɗi magana sai ya kawo dalili in bai kawo dalili ba ka jefa mai magana shi ke ƙara gaba Allah ya sa mu dace wannan bayani ibn taymiya ya faɗi a cikin littafin minhajus sunna a mujalladin na hudu a shafi na 130 zuwa shafi na 131 malai ya ci gaba da bayani da cewa wa yudhifu qailan haka ibn taymiya ya goya yana cewa fa hal urifa ahadun min fudala'i ashabi shafi'i shin ga tambaya cikin ku akwai wanda ya san na gaba-gaba na hannun daman ‘yan mazhabin shafi'iyya wa Ahmad da mabiya Imamu Ahmad ɗan hambali wa ashabi Malik da mabiya al'imamu Malik ɗan Anas, shin a cikinku akwai wanda ya san wanda aka ce kanan rafidiyan wane cikin almajiran waɗannan manya-manyan lirika ne? Am yi ulamu bilittirar ko ku an san an كل فاضل منهم فإنه من أشد الناس إنكارا للرفض malai ce abu ne da aka sani kowa ya san wannan babu wani malami babba daga cikin malaman mazhabobin nan da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa face ya fi kowa matsanancin inkari da raddi dangane da wannan mazhabi na 'yan shi'a وقد اتهم طائفة من أتباع إما بالميل إلى نوع من الاعتزال akwai daga cikin malamai manya da suka gabata don da aka tuntume su da cewa akwai waɗanda suka karkata zuwa ga mu'tazilanci amma walam yu'lam an ahadin minhum babu daga cikin su wanda ituhima aka tuhumce shi bin rafdi cewa ɗan shi'a ne babu li bu'dir rafdi an tariqi ahlul ilmi sau da shi an ci ya yi hannun riga da hanyar da malamai suke a kai malami ba zai iya harkar shi'a kun gano wannan da kyau ku ba za ka taba sanin wani malami da ga yanci wa malam wani da ya san ilimi sai da irin wannan malamai da kowa da a cikin duniyar hausawa malam ne kun gano wannan da kyau ku amma malami a ce shi'a ba ka taba jin wannan labarin ba tun da ka zo duniya ba a taba yi ba kun gano wannan da kyau ko wannan bayani malam yayi ne a cikin minhajus sunna a mujalladi na hudu a shafi na 135 wa yaqulu an ishtiharihim bil kadhib dangane da yanda yan shiya suka shahara suka fice da ƙarya kuwa yasa abin ta kai ci ga wanda yake wai malami ne har yana karantar da mutane amma zunzurutun magareci ne akwai matsala wallahi kun gano wannan da kyau jama'a akwai haɗari game da makoman musulmi a ce irin waɗannan mutane ne za su tarbiyyansu to in ya zo bayani akan hukuncin ƙarya to me yake faɗi to dangane da ƙarerayen 'yan shi'a da kuma kasantuwansu maƙaryata ne na gaske ibn taimiyya ya ce wa qad ittafaqa ahlul ilmi bin naqli war riwaya haqiqa malaman da aka san su da kawo bayanan addini da ruwayoyi wal isnad da malaman da suke addini ta hanyar zuwa da isnadi ala annar rafida akdhabu tawaif sun tabbatar da cewa 'yan shi'a sun fi kowa ƙarya cikin ƙungiyoyin musulunci kaf wal kadhibu fihim qadimun ai ƙarya a wajen 'yan shi'a da ɗaɗɗan abu ne tsohon al'amarin dare kowa sun makaryata ne wal'ada kana immatul islam da wannan ne malaman musulunci ya alamu namti ya zuhun bi kathratul kadhib suka ma sanar mu mutane cewa 'yan shi'a sun yi fice da yawan ƙarya shi sa su wannan ma kaman wani sitara ne nasu wanda suka yi fice da shi din ka ɗaga shi'a kawai kowa ya san shi'a yana daga cikin abin da suka fi kowa kowane abu fice da shi shine ne ƙarya Allah malam ƙarya a wajen ɗan shiya kamar ƙasar duba Allah ya sauwaka wannan bayani ibn taymiya ya yi ne a cikin mujalladin farko shafi na 66 Allah ya sa mu dace thumma saqal athar fi zalika an salaf sannan sai ibn taymiya ya kawo athare masu yawa daga magabata da ke goyon bayan maganan da ya fada to malam bai kawo mana su anan ba saboda khashyatul itala tsoron tsawaitawa waya qulu ibnu taymiya ya cigaba da cewa al maqsud anna al ulama kulluhum muttafiquna ala anna akdhaba fi rafida azharu minhu fi sayyid tawaif ahli al qibla yace ƙarya anna al kadhiba yace kun ga ƙarya duk malamai sun haɗa kan cewa ƙungiyoyin musulmi kaf to babu ƙungiyar ta tafi shahara da ƙarya wanda indo suna fuskantar alƙibla to ba kaman babu kaman yan shi'a karanta mujalladi na biyu shafi na 34 na littafin minhajus sunna wa yaqul ibnu taymiya na cewa laysa fi tawa'if almuntasiba lil qibla babu wata ƙungiya da ake danganta zuwa ga musulunci a'azzamu ibtira'an lil kadhib wanda suka fi kowace kungiya kirkiran ƙarya alalla su danganta ma Allah wa takdhiban bil haqq kuma su ƙaryata abin da yake shine gaskiya min al muntasibina ila tashayyu daga cikin waɗanda ake danganta da shi an ci babu wanda ya kai sai ma Allah ƙarya kuma abin da ya tabbata daga Allah daga annabi kuma su ƙaryata ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم wuce gona da iri da ake samu cikin ƙungiyoyi gaba ɗaya ba taɓa samun wuce guna da irin da aka samu cikin ƙungiyar 'yan shi'a ba karanta minhajus sunna juz'i na biyu shafi na 34 wa yaqulu ibnu taymiya fa bai tsaya nan ba sai ya ce wa fil jumla a takaicen takaita faman jarrabar rafida fi kitabihim duk wanda ya gwada 'yan shi'a ta hanyar binciken littattafansu wa khutabihim da kuma wa khitabihim da irin jawaban da suke yi alima annahum min aqdabil khalqillah shi da kan zai san cewa duk duniya Allah bai taba halitta mutane maƙaryata irin su ba ka gona ka gani karanta minhaj sunna mujalladi na biyu shafi na 467 wa yaqulu an aqidatihim lil muslimin mala yace wa murasaratihim al kafara wal mushrikin Mala ce wai ƙula an ada'ihim, Ibn Taymiya ya magana dangane da irin adawan da ‘yan shi'a suke da ita ga musulmi wa munasaratihim da taimakawan da ‘yan shi'a suke ma kafirai da mushrikai akan musulmi. Ɗan shi'a zai iya zuwa ya haɗa kai da kafirai su shigo garuruwan ku duk su kashe ku, su ƙona kasuwanku su rusa makarantunku. Za mu zo za ku ja cikin tarihinsa Iraki da Andalus da sauran wajeji. ku ji irin yadda suka taimaka wajen karya daulolin musulunci ku ji irin bannan da suka taimaka ma yahuda isra'ila suka ruguza gwamnatin musulmi a lebanon da yadda suka taimaka ma amerika ta karya gwamnatin saddam da yadda suka taimaka ma sojojin taron dangi suka karya gwamnatin musulunci na taliban wa qad arafa al-arifuna bil islam haƙiƙa waɗanda suka san musulunci sun sani annar rafida tamilu min a'da'iddin suna karkata su hada kai da makiya addini walamma kanu mulukal qahira yayin da suka zama suke jagoranci al-qahira kana waziruhum marratan yahudiyan sun taɓa naɗa babban waziri shugaban ministocinsu kaf ba yahude suka ba wa marratan nasraniyan wani lokaci kuma da suka zo sai suka sa kirista armenia kirista ne na armenia wa ƙauyatin nasara bi sababi zalikan nasraniyar armeni wannan ya sa kiristocin armeniyawa suka samu suka ƙara samun ƙarfi suka cije akan wannan kafircin wa bano kana isa kathira suka gina coci-coci masu yawan gaske bi ardi misir a ƙasar misira ula'ikan rafida lokacin da waɗannan 'yan shi'a suke jagoranci almunafiqin wanda suke munafikai wa kanu yana dauna bainal qasaraini malla ana wa sabba falahu dinarun wa ardabun duk wanda za zo tsaya da jakan kuɗi duk wanda ya zagi abubakar da umar ya ci mutuncin aisha da hafsa to ya zo sai a bashi kwandala sai a bashi kuɗi ya zama daga cikin manyan mutane da gwamnati take yi da su yanzu ne fa aka samu waɗannan kiristoci 'yan coptic da suke misara zamanin 'yan shiya ne suka karfafe su yanzu mun taɓa halattar wani taro wani shugaban kiristoci na garin nan wai yake cewa to mu wasu irin mutane da gayan 'yan shiya suna gayyatar shi tarurrukansu suna gayyatar shi kaza mu ba mu gayyatar shi shi sakare ne ya kasa gane cewa da shi da su bambancin ba yawa kawai bambancin suna ne amma duk ɗaya ne da sun gayyace ga kai ɗan uwansu ne ina fatan mun gane wannan da kyau mu za mu gayyace ka amma tattaunawa na ilimi za mu amma ba gayya ka zo kai tallan addininka a cikin mabato ka ce mi kun gano wannan da kyau ku karanta littafin majmul fatawa a mujalladi na 28 shafi na 637 wa yaqulu ibnu taymiya ci gaba da cewa rafida tuhibbu tatar in shi ana son tatar wa dawlatuhum kuma suna kaunan daular tatar li'annahu yahsul lahum fiha min al-izzi saboda wai sun samu ɗaukaka ma la yahsul bi dawlatil muslimin irin ɗaukakan da ba samu lokacin jagorancin musulmi ba ta tafi na baka fere ne da suka shigo sham da suka zubar da musulmi suka zubar da jinin musulmi sai da jinin musulmi ya rika kwarara warrafida hum mu'awinuna lil mushrikina wal yahud wan nasara ala qitalil muslimina su suka rika taimakon yahudawa da nasara da mushrikai akan ayaki musulmi wahum kanu min a'zami asbabin fi dukhul tatar qabla islamihim ila ardil mashriq kafin tatar su musulunta lokacin suna kafirai su yan shi'a su suka taimaka mu suka iya shiga garuruwan gabashin duniya bi khurasan tun daga iran wa iraq da iraki wa sham da sham wa kanu min a'zamin nasi mi awana lahum ala akhazihim biladul islam su suka taimaka mata tar kafirai da suka zubar da jinin musulmi suka kame suka mamaye garuruwan musulmi wa qatil muslimina da kashe musulmi wa sabi harimihim da kama matan musulmi su ta masa fyaɗe wa qadiyati ibn al-alqami sannan akwai qadiya na ibn al-alqami wazirin da nake gaya muku na na na iraki za mu zo mai tarihin shi ibn al-alqami ku ji tsiyan da ya yi waziri ne na iraki da yadda ya taimaka ma kafirai suka kashe musulmi a iraki ku yi underline ɗin wannan takadar wa amsalihi da ire-iren shi ma'al khalifa yadda ya ha'inci khalifan musulmi wa qadiyatuhum fi halbi ma as-sahib halab da kuma qadiyan abin da ya faru ga shugaban halab mashwaratun ya arifu ha umumin nas abu ne wanda yake mashhura abu ne shahararre mafi yawanci mutane sun sani to ku ba ku sani ba ko to za mu zo mu haska kawo muku a fito muku da abin karar ku ci duk inda in shiya suke ku to bala'i sai ya ci musulmi duk inda suke ni ke gaya muku wannan magana duk inda suke karfi ku shirya za ku gani ka karanta littafin majmul fatawa a mujalladi na 28 a shafi na 527 zuwa 528 Allah madaukin sarki ya mamalan sakayya da alkhairi su waɗannan takadaran ko su sunansu 'yan shi'a kuma ita shi'an nan da musulunci ce ko to da sai a ce madalla da irin wannan musulunci to ba musulunci ba ne addini ne gaba ɗaya wanda bai ma da alaƙa da musulunci yan ka ce shi'a na da alaka da musulunci ka ci amanan annabi kuma gano wannan da kyau ku da kuma ranar kiyama za mu ga yadda za ka kare domin za ka tashi ranar kiyama daga cikin maciya amanan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya tsare mana imaninmu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum